hisabi dan aljanna zai zo an ce tun dama dukkan su sun rige sun yi kwalliya dukkan su sun ci ado suna jira kana shiga gida kai wanda ka suna salamun alaika salamun alaika tun dama muna jiran ka ne muna muka ainihin barka da zuwa suna ainihin lale kana murna suna murna kamar da ka san in mutum ya tafiya ya dawo ya dade zaka iyalai ya suna murna da zuwan shi to haka ne ainihin matan aljanna suna ainihin karɓi ɗan aljanna suna murna lokacin da zai shiga shi ne Allah na ce wa yan kalibu ila ahalihi masarura zai juya zuwa gurin iyalansa yana murna su ma suna murna da zuwan shi Allah samu haka wa amma man utiya kitabahu wara'a zahari wa amma man utiya kitabahu wara'a zahari amma wanda aka ɗauki littafinsa sanda aka juya ainihin hannunsa zuwa baya tukuna an miƙa mishi ainihin littafinsa sai Allah ke wannan ba zai samu abu mai kyau ba a ce hannun kuma ba na dama ba sanda ainihin an huda ainihin ba nan duka an an fitar da hannun ta baya ko an bashi kamar da ka san aiko a nan duniya ce idan ɗan sanda ya zo zai sama mutum an kuwa ba ka hana juya hannun ne ba duk sun koya Qur'ani ne za ka an juya hannun shi an koma da shi ta baya sai a sa mishi ainihin sarka to Allah ya ce duk wanda aka bashi littafinsa wara zaharihi a bayan hannun shi a bayan a bayan shi ne an juya hannun tukuna an bashi ainihin littafinsa فسوف يدعو صبورا سوف يدعو صبورا da sannu zai kira halaka shi kanshi ya san lalai ga halaka tana ainihin jiran shi shi kan shi malaka yana kira ainihin haraka a can ayan na cewa a menene a fadin sa'a a turobe wa ainihin menene turkan inda ce fadin sa'a in fadin sa'a balkanis بعد سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا الله يأتي أرى أنهم بدأ كرا على كأيان يوم أن جيفاشي أرانا wanda aka bashi wannan littafi an ce an bashi wannan littafin ba Allah ya ce fa so bai da usubura da sannu zai kira halaka ba to wannan ayan sai ce a a idza ulqu minha makanan layyikan da aghuna lika subura idan an jefa shi a wannan gurin a wannan lokacin zaka yana kira halaka sai mishi la da kullu yawma suburan wahidan wa suburan kaseera ai ba halaka ɗaya na da kira ba halakoki da yawa ne shi ne za ka kira kuma shi ɗan wuta Allah ya yi wannan maganar da ake yi kar ka ce a'a to kana gani a nan duniya idan mutum an ce an yi gobara yana ciki in wuta ya kama shi yana mutu ko za ta ya mutu to yaya nan lahiran nan shi ba mutuwa ciki ba shi ba mutuwa ranan da ɗan wuta zai shiga wuta da yan aljanna na su shiga Allah zai ce a kawo mutuwa za a daga mutuwa haka za a ce ma yan aljanna menene wannan ce mutuwa yan wuta menene wannan ce mutuwa Allah ce a kashe ta ita ma ba ta dan aljanna zai zauna a cikin aljanna ba mutuwa har abada shi ma dan wuta zai zauna a cikin wuta har abadan ba mutuwa idan an kone shi ya komu fatan ya ƙone kashin ya ƙone ran kuma da nan sai a sake canja mushi wani fatan baddallahun junudan gaira hali ya zuku azab sai a sake gina mushi wani ainihin fata a cikin wutan a sake girka mushi saboda wutan da zai karba an jima ya kai wannan zidnahum azaban fawqal azabi biman kanu yusuduna za a ƙara mishi azaba akan wannan azabar da ya sha saboda farnan da ya yi a duniya. Allah ya ce, wa wata usuburan kasira za su kira ainihin halaka masu yawa fato bai da subura da sannu wanda aka bashi littafin shi a bayan hannun shi zai kira halaka in ji Allah ويصلى سعيرا ويصلى سعيرا كما ذا قوني شي a cikin wutan sa'ira إنه كان في أهله مسرورا innahu kana fi alihi masrura ai ya kasance da a nan duniya yana murna da iyalan shi suna ma Allah abin da sun ga dama duk abin da yake na laifi yana yi iyalan shi ma suna taya shi to shi ma tunda suna ma Allah murna suna farin ciki suna ma Allah laifi to haka ne in sun tashi shiga wuta za su shiga suna kuka suna halaka suna ainihin cewa sun halaka sun halaka saboda haka ba so kana laifi kana ainihin murna kana ainihin dariya abinda ake ake ce maka kabari na Allah kana yi kana dariya to ranar da mutum zai shiga sakamakon Allah fa yana shiga yana kuka ne fa yana kuka lilan wal yabku katiran jaza'an bima kanu yaksubu ku yi dariya kaɗan ne a nan kuma kuna ainihin dariya a kan aikin Allah za ku yi kuka ya Allah ce mai yawa masu aikata mummuna.
إنه ظن أن لن يحور Innahu zanna Allah yahu suna zaton wai ba za su koma ga Allah ba. Yahu ba za su sake koma ga Allah ba a zaton su kenan da suke zauna a nan duniya suna gani ba za su sake koma ga Allah ba.
بلى إن ربه كان به بصيرا wale inna rabbahu kana bihi basira haka ne Allah ya ce tabban da bale inna rabbahu lale ubangijinsu a bale inna rabbahu kana bihi basira ai yana gani kasancewa Allah yana ganin su duk abin da suke yi
فلا أقسم بالشفق Allah ya ce uqsimu bi shafaqi Allah ya rantse da ainihin shafaki akwai wani in rana ya faɗi zai ga wani shauran a gurin yammacin nan zai ga wani jaja ana ce da shafaki ko shi ya sa mutum ba zai sallan isha ba sai wannan shafakin ta ɓuya to Allah ya rantse da wannan lokacin ai Allah mun ce yana rantsuwa da komi duk abin da ya ga dama cikin halittarsa zai rantse da shi amma mu ba mu da dama mu rantse da wani a ba cikin halitta saboda haka Allah ya ce usimu bi shafaki ya rantse da wannan shafaki lokacin da ainihin a rana ta fadi shauran wannan jajaja din nan Allah ya rantse da ita والليل وما وسق Allah ya ce ya rantse da ainihin dare wa ma wa sakada bin duk suna cikin dare mutane ne da dabbobi ne Allah ya rantse da su والقمر إذا اتسق wal kamari zata saka Allah ya ce ya rantse da wata lokacin da ta cika ainihin haskenta tun daga ainihin ba daren goma sha hudu ka sana ce badar in an ce badariya wato wata ya ta kai kwana goma sha hudu idan ka duba da daga ta cika tim ba wani ainihin abin da ya rige a cikinta to Allah ya ce ya rantse da ainihin wata lokacin da ta cika da ainihin haskenta
لتركبن طبقا عن طبق latarkabun nan sabakar an taba wallahi mutum zai ainihin hau wannan abun bayan wannan bayan wannan aikin dama ba ka nan an yi ka da kana nan kuma zaka mutu da ka mutu kuma za a tashi daga wannan tabka zuwa wannan tabka daga wannan hali zuwa wannan hali haka Allah ya ce zama haka je mutum haka فما لهم لا وما يؤمنون لهم لا يؤمنون me yasa wayannan kafirai inji Allah ya ce ba za su ba da gaskiya ba inji Allah وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون إذا أنا كرنت musu wannan littafi ba su ainihin yin tawali'u ba su ainihin dukawa da Allah su girmama Allah ana karanta Qur'ani ko su ɗauka ainihin abun ma ana faɗa kamar abun wasa shi yasa in ana karatun Qur'ani ba a so wanda ana karatun Qur'ani yana ji zama sai yana surutu ai mala'iku ne suna nan shi yasa an ce wurare kaman guda uku ba a son a yi magana in ana wurin idan ana masallaci ba a son magana saboda ɗakin Allah ne haka kuma idan an zo makaranta ana karatu ana karanta Qur'ani ana so ka zauna shiru ka ji abin da Allah yana yi ka girmama wannan abin da ake faɗa haka kuma idan an je wurin binne gawa ba a son surutu idan ba za ka gyara ka ce a gyara wannan ba ba a so kana wurin kana wani surutu to wuri ne wanda ake rushe aikin mutane ai Allah ce idan ana karanta Qur'ani fastami'u lahu وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ya ce ترحمون idan ana karanta Qur'ani ku masu ji ku zauna shiru saboda Allah zai muku rahama ai ba za a haɗu ana karanta Qur'ani ba sai mala'iku sun zo gurin sun kewaye mu kuma kasar gada ainihin an sa mana natsuwa idan mun gama sai su je da labari a gurin Allah ce ai mun je mun sami su wani da wari duk wanda na nan sunan shi na nan hannun mala'iku sai ai mun same su suna nan su zauna ana karanta Qur'ani nan kuma suna sauraro me suke fata sai muna fa suna fatan rahamanka to sun ga ainihin rahaman nawa ne aljanna ce a basu gani ba to da za a nuna musu ba ce kai da za su yi za su yi tsananin kuɗi to me suke neman tsari sai suna neman tsarin wuta sun ga wutan ne ce a to da za a nuna musu ba a za su ji tsoro kuma za su yi gudu to yanzu ku shaida ni mala'iku na gafarta musu Allah ya ce ya gafarta musu to Allah ya ce wai za ku ri alaihim alqur'ani za na karanta musu alqur'ani la yasjuduna ba sa tawali'u ba sa dukawa ba sa ainihin bin alqur'ani suna ainihin girmama shi
بل الذين كفروا يكذبون walillazina kafaru yukazzibu Allah ya ce "Mm-mm." wa'anda suka kafurta suna kakkaryata maganar Allah suna karyata qur'ani والله أعلم بما يوعون wallahu a'lam Allah shine masani bima yuqul da abin da yayi alƙawari yayi alƙawari ya ce kowa zai sadu da shi kuma zai sa zo gurin shi Allah shi ya san wannan alƙawari lokacin da ya aje wannan alƙawari shine ya sani wa ya sana na kiyama la yujalliha li waqtiha لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض la taji لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها إنما- وإنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون ba wanda ya san ranar da wannan ranar zai fita sai shi la yujalliha li waqtiha illa hu amma saqulat fi sama abin ba tana da nauyi tana da nauyi a sama da ƙasa Allah ya ce ba wanda ya san ta sai shi shine Allah ne ya bar ma kan shi ranar shine ya san ranar da ya alƙawarin nan amma alamominta ai manzon Allah an gaya mishi kuma ya faɗa mana ya ce alaman za ga kaza za ga kaza za ga kaza ga hadisi ya karanta mana ya ce bayi da kuna rike su bayin nan za kai lokacin da su razumantu shugabanni manya-manyan gidaje da kuna zauna a ciki kuna basu a waje su ne masu gadi ba su da ainihin riga kun ba su fante to su ne za su dawo kuma su zama shugabannin manya-manyan gidajen nan su ne da shi ko ko ko ainihin kaɗan daga cikin lokacin nan in ka duba mutanen da suna irin kasan cikin nan wajen lantar nan da su masu shigo ainihin suna neman ainihin aikin kodogo ko so ne ma mutane kasa suna ma mutane gini ina suke yanzu tun da ainihin an samu karatun zamani yanzu ya yanta su su ne masu shugabanci su ne lantarki su ne kaza a wani kaza shi ne wani kaza duk wannan alamun kiyama ne za ka sai ka kawo nuna firguniya ne manya-manyan gidajen kaji a abuja za ka taimaka na ce za ka taimaka na dokta wani kaza ne to haka allah ya cewa wallahu alamu bima yuqul allah shi ya san wannan alƙawari ranar da ya ajiye shi ya sani
فبشرهم بعذاب أليم Allah ce fa bashirhum bi azabin alim ga musu bishara da azaba mai tsanani wanda suke kakkarya ta ayoyi na alqur'ani ji Allah إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير illa ممنون alladhina amanu wa amilu salihati lahum ajrun ghayr mamnun sai dai waɗanda suka bada gaskiya sun yi aiki na gargari a falahum ajrun ghayr mamnun suna da wani ainihin lada wanda ba za a hana musu sakamakon ladan ba Allah ya samu a cikin su
سورة البروج وفيها اثنتان وعشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج wannan sura ita kuma an mata lakabi da buruj wato burji hanyoyi ne kaga zaman nan kamar da kaga kuna ga hanyoyi a ƙasa can ku ga hanyar jirgin ƙasa ko ga hanyar ainihin mota ga hanyar mashin ga hanya to haka ne sama tana da burji wurin da ainihin waɗansu tauraro suke tafiya shi yasa masana wannan falaki suna da wannan ilimi su ne ake ba su wannan ilimin na ainihin falaki to Allah ya ambaci wannan sura da wannan sura na buruj wato wannan ainihin falaki na hanyoyin wayannan tauraro to ainihin ɗar makkan ne ita ma tana da aya ashirin da biyu tana fara da bismillahir rahmanir rahim wasama'i zatil buruj Allah ya rantse da sama mabociya ainihin burji ainihin tana da ainihin burji tauraru goma sha biyu masana wannan falaki sun san wannan ainihin sunan wa'annan falakin falakin masu tafiya shi yasa sun suke bai da labari sai muku ainihin za a yi kaza ko za a yi ruwa ko za a yi duk wannan cikin wannan ilimi ne suna gano wayansu abu tunda ainihin kowane burji yana tafiya da wayansu abubuwa saboda haka su wayannan burjin shine Allah ya rantse da su
واليوم الموعود Allah ya rantse da ranan da ya alkawari ranan kiyama ya rantse da ita وشاهد ومشهود Allah ya rantse da mai shaida da mai shaidarwa wayan suka ce shahidin ranan juma'a wa mashhudin ranan arfa wayan suka kuma fassara ce shahidin aikinka da zaka yi shine mai shaidanka wa mashhudun gabobinka kuma ne shaidanka ranan kiyama duka wayannan suna ɗauka fassara shahidin suna ɗauka ainihin shaida ranar juma'a mashhudin ranar ainihin shaidarwa ranar ainihin arfa shi yasa kaga mu al'umman annabi muhammad kaga mutanen annabi isa ai da sun roƙo a saukar musu daga baki daga sama ranar lahadi aka saukar da ita shi yasa suka riƙe ranar lahadi ranar idi shi yasa duk wani mai bin annabi isa ya ɗauki ranar lahadi shi ranar idi shi mutanen yahudawa kuma an hana su su ranar asabar su kuma sun yi to tun da an ga kara yi su ranar asabar sai sun ɗauka ranar asabar shi ne ranar idin su to mu kuma al'umma na muhammad sai allah ya ajiye mana ranar juma'a shi ne ranar idi duk ainihin sati idan kai sallah guda biyar tun daga lahadi asabar lahadi litini talata laraba alamis kaga kowane rana suka yi sallah biyar suka yi ainihin asuba azahar la'asar magariba isha haka suka yi kowane rana to ranar juma'a in yayi sai kuma a fita je a yi murna rana ne na murna za a haɗu wanda ba ku haɗu da shi ba za ku haɗu a masallaci shi yasa wanda na gabas zai zo wanda na yamma zai zo wanda na kudu zai zo ku haɗu ku yi wannan murna na wannan ranar ainihin aje masallaci liman ya yi hutuba ya muku hutuba ya yi sallah raka'a biyu na farali na godiya to shine idi na farko kenan sai kuma idi na biyu wannan ainihin azumi da muke yi gashi muna azumi Allah ya wajabta mana azumi to tunda Allah ya wajabta mana azumi wata guda idan mun gama sai mu je mu yi kuma godiya wa tukabbiru Allah ala ma hadaykum ويكفر الله على ما لكم ولعلكم zaga تشكرون ranar da mun gama ainihin azumi zaga ana fita zuwa idi ana Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamdu zaga da ana ta kabbar bari masu zikiro- zikirori suna yi zuwa ainihin za je masallacin idi domin amma Allah godiya Allah ya ba mu ramalana gashi mun idar da ainihin ramalana gashi yanzu mun je mun taru muna godiya kaga idi na biyu kenan sai idi na uku shine ranar arba za a taru kuma ainihin musulmai da su haɗu a wannan filin har Allah zai tambaya su mutane na sun haɗu daga nan a nan menene sun haɗu sai a sun haɗu saboda kai ne saboda faralin da ka wajabta musu na aikin haji shine su abin da ya da su kenan shine sun fita haka a cikin wannan a, sura iri daya ba wani sarki ba wani mai kuɗi ko wana cikin farzalle ko kaga shugaban kasa da shi da farzalle a ranar arba ba wanda zai sa kan fanci ko min sarautan ka zagan ka ba ka da ainihin fanti a jikin a cikin jikin shi da ainihin zaka ga sarki a wurin ka dan kware mishi ainihin kwarzallan nan shikenan ba komai a jikin shi ba wa ba rawani ba ainihin singile wannan kwarzallan ne kawai ya ya yafa sai wannan izarin da ya daure kawai ya fitar lahira ne kuma da a rana a kaddara mutum zai mutu a ranar za a binne shi da wannan kwarzan nan ne ba za a canja mishi wani likafa ne ba ba za a canja mishi likafa ne ba kuma ba za a saka mishi turare ba kuma ba za a rufa mishi kai ba da yawa za ga wanda suka mutu zaga an ɗaure musu kafa wannan kwarzan nan su an rufa musu nan ne kawai an bar su ainihin fuskansu da kansu a buɗe saboda ai suna cikin harami ne duk wanda kuma ya shiga harami kwarzan len nan to ba zai rufa kanshi ba tun da ba zai rufa kanshi ba ai ya mutu yana cikin harami ne ba za a shafa mishi turare ba amma za mushi wanka za mushi wanka amma ba za a mishi likafani ba kuma za mushi sallah ba za a ce ba za mishi sallah ba wanda ba za mishi sallah ba shine wanda ya mutu a filin yaki to shi za a binne shi haka ranar kiyama zai ga an tashi sun tashi suna labbai kallahumma labbai labbai kala sharika laka labbai inna alhamda a filin kiyama idan ka gama su labbai kallahumma labbai wanda sun mutu a cikin harami ke eh wanda ka ga su sun mutu a ranar da sun shiga harami sun mutu to shi zai ga su a ranar kiyama guru na su ke zaka suna labbai kallahumma labbai sun fita a cikin wannan halin to shi ne aka ce wannan ranar kaga ranar idi ne shi yasa muna da idi guda uku a shekara to wannan idi guda uku nan malamai suka fassara suka ce akwai wanda sati a sati ne zai ga Allah ba sati ne mara idi ba akwai wanda aikinsa ya kai ranar sati ne zai ga Allah yana aljanna akwai wanda kuma sai shekara ya yi tuku zai ga Allah su ɗaya tunda muna idi su uku ne su biyu ne to zai ga sau uku zai ga ranar zai ga sati ba zai sake gani ba sai wani ainihin watanni ba zai sake gani ba sai shekara ya yi akwai wanda kuma shi da safe in ya haɗu da Allah sun gana da yamma ma za su gana da Allah akwai wanda kuma shi dudun a cikin aljanna suna tare da ubangiji ne Allah ta masu ji wa shahidin wa mashhud kutila ashabul ukhdud قتل أصحاب Allah ya الأخدود ce ya la'ance kutila Allah ya la'ance a sahabul uhudud wa'insu mutane ne wanda suka tone rami sun tone rami sun sa wuta a ciki sun zuba ainihin itatuwa an bunka mushi an bunkasa mushi wuta idan ka je irin gidan buredi ka ga yadda an sa wuta ba kana ga haka ba ko to su sun tone rami ne mai girma haka an fafe rami sai suka zuba itace an sa mushi wuta an ce abin da ya faru akwai wani sarki ne a wannan zamanin to wannan sarki yana da yaron shi yaron sai ya ce mishi rinka je ya koya sihiri a kowane shahararren mai sihiri saboda kar in ya mutu a rasa wanda zai musu sihiri to yaron shi kuma in an tura shi je gurin sihiri akwai wani mai ibada wani mumini sai rinka fi gurin shi to ba a gane ba in ya je gurin mai sihiri ya dan koya sai zo gurin malam malam kuma sai rushe mishi maganar sihiri sai mishi a'a sihiri ƙarya ne ai Allah shine mai kaza sunan Allah kaza ne shine mai kaza duk abin da kana so ka ce Allah da sunan shi kaza zai muka to ana ga jinkirin dawowar shi in ya fita da gurin sihiri an rasa gane inda yake je yana takale ashe yana je yana neman sani ne a gurin malami wata rana an ce wani katon maciji ya zo ya tare hanya yadda za a wuce ba a samu yadda za a yi da shi ba tun masu sihiri sun zo sun yi ba iya ba masu ainihin a farauta sun zo su kore shi macijin ba su iya ba sai shi yaro kawai da zuwan shi da ya ɗauke dutse ya ce bismillahi da sunanka Allah ina jefa ma macijin kawai ta mutu a sai labari ya an ce fa ba wanda ya yi wannan fa sai yaron nan to magana ne yana ta tafiya wurin sarki shi sarki ya ɗauka kamar yaron ai sihirin da an koya mishi ne bai san kuma shi yaron ya je gurin mai ibada ne ya koya mishi Allah ba to sai an sake yi wani rashin lafiya daga cikin waziran sarki ciwo ya kama shi har yayi makanta ba yanda zai yi sai shi wannan yaron har yanzu fil ya kake haɗu da shi wannan wanda ya yi ciwo a cikin waziran sarkin to shi kenan sai ya ce mishi to ni zan maka magani amma maganin na zan maka da sunan Allah ne in ka yadda abin da ana ce maka ainihin wani Allah nan da sarkin da kuna ce Allah da ainihin abin da ake ƙarya ne ka yadda ya ce in na muka ainihin a magani ka samu lafiya zaka yarda da Allah shi kaɗai ya ce eh yaro na kira sunan Allah yana taɓa yi da shi kawai sai ya warke sai labari ya same sarki ai wani ya warke ya zo ainihin majalisa an tambaye shi ya ce ai shi ma yanzu ya yadda Allah shi kaɗai ne ai ya kai mai gidan sarki ake ba Allah ne ma to sai magana ya fa ya gangama shi waziri an tambaye shi ina da ka samu wannan sai ce yaro shi kuma yaro an tambaye shi yaya ya ce a'a ai shi ya riga ya samu wani bawan Allah da ya gaya mishi duk abin da ake bauta nan ƙarya ne ba abin banza ne shi ya yarda da Allah ne to shi kenan aka kashe shi waziri tunda ya yarda ba bai yarda da Allah kuma ba to sai aka ce shi ma yaron a ja kashe shi to ya za a yi ainihin sarki ya ce a kai shi dutse da an kai shi kan dutse da waɗanda suka tafi wani ture shi da ya sun tafi kan dutsen sai su ture shi sai ya ce da sunan Allah sai duka su sun wadi su duka su sun je kashe shi su sun mutu sai ga yaro ya sake dawo sarki ya ce yaya sai a ai na gaya muka ni ba ba za a iya kashe ni ma saboda ina tare da ubangiji na ya saboda suka ce ai da su iya aka ba su shi sun ce za su kai shi ruwa sun je da shi a cikin ainihin ruwa sun hau jirgin ruwa sun je tsakiyar ruwa su ma sun so sun so ture shi da ya kira sunan Allah sai su suka wani abu ba ya gagara duk da sarki zai yi to shi yaro sai yana so ya nuna wa mutane ai akwai Allah sarki ba Allah ne ba sai ya ce ma sarki in kana so ka kashe ni ka tara mutane baki daya zan gaya maka abin da zaka yi in dai kuna so kashe ni idan an tara mutane baki daya ka ce musu bismillahi da sunan Allah to duk abin da an jefe ni da shi ne kama ni kuma zan mutu wato ka san hikiman shi yana so ya kunyata sarki sarki ba Allah ne ba ka san hikiman shi da yayi kenan shi ya yarda ya mutu da shahada ba ya yarda ya mutu cewa shi an kai shi akan Allah ba kaga shi yayi shahada kenan mutane kuma su san cewa sarki makareci ne ba Allah ne hikiman da yayi kenan shi an kama shi aka tsara aka tara mutane a sarki ya sa aka taru mutane suka taru baki daya na gari aka tsere shi ana ce bismillah da sunan Allah ana jefari sai ya mutu sai mutane suka ce a ashe sarki ashe kai ba Allah ne a tunda dai kai ma da sunan Allah ne ka kashe shi ba mu yadda kai Allah ne ba sabunin mutane suka bada gaskiya da Allah to sai shi ya ce a tone rami duk wanda in ya zo shi ya zazzauna da shi da waziransa a bakin rami duk wanda an kawo shi in bai yadda shi Allah ne ba sai a jefa shi a wannan ramin wutar haka yana yi har wata mata ma an zo da ita da yaronta tana ja da baya tana zo ta ainihin ki ta ce ba Allah ne ba ta zo da da shi ainihin sarki akan Allah ne saboda ta ga shi za a jefa ta da wuta da ta da yaronta sai yaro ya yi magana ya ce umi kar ki ja da baya ki yadda a jefa ki a cikin wannan wutan saboda Allah to shine ya ta jefa mutane karke dai da ikon Allah ya zo karke wutan kuma Allah ya sa ta fito kuma ta kama su baki ɗayan su ta halakar da su shine Allah na faɗa wannan kissan a cikin wannan suratul buruji kutila ashabul ukhdud Allah ya la'ance ma'abota rami wanda suka tona rami suna sa ainihin mu'mini a ciki saboda sun bada gaskiya
النار ذات الوقود النار ذات الوقود wani wuta ne wanda suka bura shi su ainihin waɗannan mutane sun bura wutan nan sun cika ma ainihin wannan wutan ramin da wuta إذ هم عليها قعود izuhum alaiha qul lolin yayin da dukan su sun zazzauna a gefen wutan shi sarki da waziran shi sun zo sun zo zauna a bakin wutan duk wanda bai yarda da Allah ba sai a jefa shi da ainihin a cikin wutan وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shu su inji Allah ce wahum su masu wayannan abun alama wahum ala ma yaf'aluna akan abin da suna ainin aikata Allah ya ce abin da suna aikata nan yana gani yana halarce wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhudu shi abin da suna aikata nan da muminai Allah ya ce a gaban shi ne yana halarce kuma ya shaida abin da suna inji Allah وما نقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز wa الحميد na kaunu Allah ya ce waɗannan da an kashe su ana jefa su a wutan nan ba ana musu azaba ba Allah ya ce wa ma na kaunu ba musu azaba ba illa an yuminu billahi al-aziz al-hamid a ce sun ce sun yi imani da Allah al-aziz mabwayi al-hamid abun godiya iyakan abin da suka yi ke dalilin ana jefa su a wuta kenan saboda ka iya abin da yasa an jefa su a wuta kenan shi yasa an ce mu an ba mu kofa guda biyu idan saka yadda da takulla haka tuke ji idan an kare ka hanya a mota ana dudduba ina musulmi a ciki to idan ka yadda da takulla haka tuke ji ka ce gani idan ka san ana ana kashe mutane ne saboda wani ya yarda da shi musulmi ne ya imani da Allah to kai shahada in kuma zaka yi irin na ammaru zaka ce ah kaga sun ce ana neman kiristoci da su bi da ta gada nan na ce kiristoci su yi nan musulmi su yi nan sai da ya je bangaren kiristoci zuciyarka kuma mutu makinnin bil imani ba amma ruwa mushi haka ba amma rubu ne yasir ga yasir baban shi ana mushi azaba ga subayya an daure ta kuma saboda shi ammaru ne wa ana so shi ammaru ya koma cikin ainihin kafirci saboda haka abu jahal ya kashe ainihin yajin a gaban ammaru ko zai yadda ya dawo da kafirci bai yadda ba ya sake ɗauki takobi sanda an sa wuta ba tukun ya cika ma ainihin ainihin gyatunan shi su ne farko wanda an kai zuwa musulunci su ne farko wanda suka yi shahada a makka shi ammaru yana kallo gashi an kashe baban shi an kashe maman shi ya rike shi kuma an ce to ya rike kai ba muna jiran kai sai ya ce a ai ba Allah sai ku ba Allah sai kuma kan da kuke yi shikenan sai Abuja ya ce a kunce shi sahabbai suka wuce sun ji abin da yana faɗa suka je suka gana manzo Allah su ya rasulullahi amma ruwa ya koma ruwa shi kuma tun da ya haji haka sai ya kama kuka da kuka ya je gurin manzo Allah kafin ya zo gurin manzo Allah shi ne aka saukar da wannan aya من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من كره قلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شاء ولكن من شرع بالكفر فنرم فعليهم غضب من الله Allah ya ce man kafara billahi min ba da imani wanda ya kafirce da Allah bayan yana da imani illa man kuriha sai wanda an tilasta shi ba da sonan shi ne ba wa qalbuhu mutma'innun bi nima amma lokacin da yana maganar kafircin nan zuciyar shi yana natse da imani da Allah da manzo Allah walakin man shara'a bil kubur sadaran sai dai wanda in dai har zuciyar ne an bude zuciyar da kafirci ba dai galabun min Allah wannan akwai mushin Allah kai shi ba to da an zo wannan ayan kafin Ammaru ya zo an saukar ma da annabi wannan ayan Ammaru yana zo yana kuka ya ce manzo Allah ce Ammaru kai shuru in sun sake sun kama ka suna muka azaban nan sun sake ce ka faɗa maganar kafirci da sake ka ka faɗa don sake gaba in ka gara sake ka ne zaka fada maganan ainihin kafirci don a sake ka fada ka kukuta ai ya faru da wanda annabi ya tura su a gurin musai da mutul kazzabi ko shi wanda ya ce shi ma annabi ne ya ce ma annabi su raba kasan duniyan nan biyu shi zai rika manzancin shi a gefen nan annabi ya rike ya rika wannan gefen sai annabi ya rubuta takarda ya ce min musai da mutul kazzabi ila Muhammadu Rasulullah. Da an je ‘yan sakon suka ce, to gashi sako daga ainihin manzon Allah zuwa wurinka, da ya karanta littafi ya tiya, yanzu ne mu yadda ni ma annabi ba ne sai da yan ya ce ban yadda kai annabi ba sai ta jaja kama shi a kashe shi yana kallo yana kallo an kama shi an ire shi a kashe shi shi kuma ɗaya ya an ce dokai ba ya ce a kai ma an yi manzo ne ai kai ma manzo ne ba ka da muka wahayi ba faɗa muna bi nan muka wahayi ya karanta mishi ya kwado ya kwado ya ce ya ce a kwarai da gaske ya zo ta yi manzo Allah ya ce ya rasulullah ka ji abin da muka yi da musai da mutu amma a gabana na gaba an kashe dan uwan da muka ka tura mu da shi amma na ga ya dawo kaina tunda an yi kaina na ga garan zo muka da labari shi yasa ni ma na ce mishi manzo ne sai ce ba damuwa shi wannan ya shahada kai kuma ka fitar da ainihin ranka Allah zai baka lada to amma bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu annabi ya shirya za a je a yaki za a yaƙe shi sai ainihin ciwon ajali ya kama manzon Allah ba ji an yaƙe shi ba sanda annabi ya yi wafati sai na abubakar ya kwashi tawaga an tafi yaƙe musailamatu wanda ya kashe musailamatu da kazzabu shine wanda wanda ya kashe hamza washiya an ce washiya kasan shine wanda hindu ta ɗauke shi mutumin ainihin habasha ne ai kwararren mai ainihin jifa ne ita hindu ta ta ɗauke shi ne akan ya kashe ainihin hamza to da ya kashe Hamza ai daga baya ya zo ya bada gaskiya da Allah ko an ce lokacin da ya bada gaskiya ya zo Madina an ce in ya zo ya zauna kamar yadda ainihin annabi yana zaune haka in yana zauna haka annabi na kallon shi sai cewa shi ya koma baya ina naka kallon ka san rika tuna Hamza sai ya ce ma ya Rasulullah abinda ne ma musulunci na kashe ma musulunci jarimi kuma na yi alkawari sai na ɗauke fansa sai na sake kashe wani jarumin kafirai daga cikin kafirai lokacin da za a je ainihin yakin na musulun da kaza a lokacin ya ce to kuwa shi ya ɗauki alkawari sai ya kashe musulun da kaza shi ne kuma ya kashe shi shi ne ya sa na mishi ainihin kirare da abubu ya yi ma musulunci barna a farko a ƙarke kuma ya sake saka ma musulunci da wani barnan da an ma musulunci shi bayan ya kashe ya ma musulunci barna shi kuma take gyara wani barnan da za ma musulunci da Allah ya kyauta mana na ga mazo sun ko sai mu tsaya nan abin da mun faɗa daidai Allah ka ba mu lade shi na muka yi kuskure kuma Allah ka yaje mana eh akwai tambaya to bismillah
tambaya shi ne lokacin sallah ne ya yi na azahar na da lokacin sallah sai masallaci yana kulle ba zo an samu ki an bude ba wanda kina gun shi ba shi kusa har lokaci na tafiya na tafiya sai an yi sallah a haraban masallaci ana idar da sallah sai kuma wanda kina gurin shi ya bayyaki an kawo sai an bude masallaci kuma sai kuma da an bude masallaci sai an sake tada shi kuma ana neman da yi sabon jami'i kuma liman ya shiga cikin gurin liman ya ja sallah shi liman da ya sallah haraban kuma ya sake shiga ya sake wani A'a sallah wani liman wani liman ne bai ja sallah ba shi wanda ya wannan sallah a haraban nan shi ne sallah shi ne liman rajibi ba shi ne limamin to masallaci yanzu mu ga liman liman ya zo ba shi ke nan sa ya sake wani sallah su wancan ai sun yi saboda dalilin masallaci a kulle ne Eh, yanzu tun daga ainihin an bude masallaci kuma sai a shiga wannan ba su yi ba su yi sallah ya yabe shi ba komai iyaka mazhaban malikiya ne sun ce idan an yi sallah na jam'i liman ratibi ya sallah to wayansu kuma su zo sake taro su yi sallan makaruhi ba a ce haramun ba mazhaban malikiya ta ta ce makaruhi ba ma an ce haramun ba kun yi sallan kuma sallah yayi Mhm. sai mene
shi kenan sai ya yi sallah to sallah
ومن صلى ليلة الخامسة عشر من شهر رمضان wanda ya sallah a daren goma sha biyar na ramadana ست ركعات raka'a shida يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب kowane raka'a fatiha guda وإذا جاء نصر الله مرة a idza jaa daya وقل هو الله أحد خمس وثلاثين مرة a qul huwallahu khamsa wa talatin talatin da biyar نعم kowane raka'a talatin da biyar qul huwallahu يقبل الله صلاته Allah zai karbi sallan da wanda mai sallan yayi وصيامه da azumin sa ويبدل الله سيئاته حسنات Allah zai canja mummunan aikinsa ya zama to kyakkyawa ثم يقرأ يا عزيز ya aziz في أجل Mhm.
صلى ركعة شدة فاتحة ديا إذا جاء نصر الله ديا قل هو الله ثلاثين شدة يا عزيز الأجل
So, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Faru goma, salatar annabi goma. Alhamdulillah, Allah ya gafata mana, Allah ya gafata mana, gafata wa iyayen, iyayen iyayen Allah ya gafata mana. na zama mu shugabannin surkunan duka Allah ya gafarta musu za mu tura zama hutu a gare su za su sa mu cika da imani mu kuma tashi da imani sai da su yanda muka fara azumin nan lafiya da samu gama lafiya bijahi rasulullahi bayan Allah da ke iya da su a cikin wannan watan da samu na cikin su bayan Allah da ke su aljanna a cikin wannan watan Allah ya samu na cikin su a a gwani Allah ya musanya mishi alheri ya kara mashi daukaka ya kara mashi fahimta ya kara mashi jagoranci Ali da sunallahi bukatun sana alkhairi na duniya da lahi Allah ya biya masa mun ba da biya mana namu bijahi rasulullahi Allah kin ya tafi da ya da lafiya to Allah kuma ya saka mishi da alheri kuma ta wanda yake yazo da Allah ya saka mishi da alheri masa jagora a cikin sarautarsa Allah ya kara hada kan shi a cikin uwansu su zauna lafiya. Allah ya tsare mashi kujeransa. Bijahi da sunallahi. Dukan wanda ya ziyarci ya ziyarci nan ya suka zo saboda son annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka ma kowa da alheri. Wanda suka zo daga nesa Allah kamar shi su gidajen su lafiya. Wanda suka yi kusa Allah ka zama sa biyati. Bijahi da sunallahi. Allah ya kara masa adalci. Mu kuma Allah ya ba mu ikon biyayya a gare su. Muhammadu Rasulullahi wanda ke taso a duniya gaba ke dama Allah kawo mana sauki. Sassauta mana damuwa da kawo mana iyakan wannan fitinan. Jahi Rasulullahi Najeriya Allah ya sa mu zauna lafiya. Lafiya ma Allah ya sa a zauna lafiya. Jahi Rasulullahi karanta kulwan lau kafa uku atil kusi kafa daya. ladan da za a ba mu duk wanda muka taru a nan duka wanda suke da nashi a lahira Allah ya gafarta masa. Mutuwa don hutu a gare su. Manyan unguwannin mazan su da matan su, yaran su, jikokin su, duka Allah ya sa su zaun Allah ya gafarta masu. Zahir Rasulullahi Allahi Rahman Rahim kudu fa Allahu Allahu sama da lam yalid wa lam yulad wa kudu fa kudu fa Allahu sama da lam yalid wa lam yulad kudu fa kudu fa Allahu sama da kudu fa الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ثم لا نوم لهما ما في أرض وعنده إلا بإذن يعلم بين أيديهم وما كان فأولئك يؤتون بشيء من كل ما شاء وسلم لا يؤتهم ربكم طوالين عزيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إنك أنت من